zai zama to mai tsoron Allah maɗaukacin sarki sun faɗi ayoyi sun faɗi kalmomi sun bujiro da ayoyi fir'auna ya yi musun wannan ayoyi din game da Allah ya bada labari cikin wata surar wa jahadu biha wa sayqanata anfusuhum zulman wa uluwa ya kuma yi musu cewa idan ka ce ba a yi imani da kai ba akwai azaba inda ya ce an na ƙadu uhiya ilaina an azaba ala man kazzaba wa tawalla sai ya so ya haɗa shi da iyaye da kakanni ake ce da shi fama balul qurunul ula to iyaye na farko karni da suka wuce su da basu yarda da manzancin ka ba yan wuta ne ko yan aljanna ne annabi Musa kun ya bada ansa wacce take ta fahimta iyaka ta hankali ilimin al'amarin su da halin da suke cikin hannun ubangiji qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wala yansa ya faɗi matsayin ubangijinsa wanda ya halicci sammai sai ya fitar hanyoyi ya fitar da ruwa ya fitar da tsire baki ɗayansu a ci a kiwata dabbobi wannan aya ce daga wajen ubangiji ita wannan ƙasa ta cike fidda mu ta ciki zai bai da mu idan alkiyama ta tashi a kanta za a sake fito da mu dai to bayan wani ayoyi da aka nuna masa allah ya tabbatar da cewa dukkanin aya an nuna masa fa kazzaba wa aba ya karyata ya ki imani don haka sai mai da ayoyin a matsayin sihiri shine abin da za mu tattauna su a yau insha Allah ta'ala akar muka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى
na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قال عز من قائل ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى saboda mala ya karanto amma mun yi bayanin ta ajiya dukkanin ayoyin mun nuna mashi baki ɗayansu ya ƙaryata ya yi girman kai sai ya ce da annabi musa da harun a jitana litukhrijana min ardina bi sihrika ya musa yanzu ka zo ne litukhrijana dan ka fitar da mu min arbina daga garinmu bi sihirika ya Musa da wannan sihirin naka ya kai Musa yanzu sai mai da matsalar ba matsalarsa ba ce tsakanin shi da annabi Musa matsala ce ta yan garanci da shi da yan garinsu annabi Musa zai yi amfani da sihiri sai ya kore su ko kuma dama yan garinmu kun san ai al'ummar shi mun danne su bayinmu ne a ƙarƙashinmu suke to sai ya cire daga tunanin cewa ba shi bane Allah an ba shi hujja akan Allah madaukakin sarki guda ɗaya ne an saki sanda sai ya ce kenan ka zo da tsafi mu fice mu bar magari a ji ita na litu khurijana min ardina bi sihrika ya Musa fala na'tiyannaka yace to tabbas za mu zo maka bi sihrin mislihi da sihiri irin naka ba dai sanda bace kasa ta zamanto miciji to za mu zo maka da sanduna su sake zama maciji bisa irin mislihi faja albaina na wa baina ka mau'ida in dai wannan ita ce ta nuna cewa kai annabi ne mu bi ka to samu na rana faja albaina na wa baina ka mau'ida da mu da kai ka nuna naka tsafin mu nuna namu tsafin yan gari ya gaji garinsa faja albaina na wa baina ka mau'ida la nukhlifu hannu. alkawarin da ranar da za ka sa mu ba za mu saba wannan alkawarin ba wala anta kuma kai ma kar ka saba mashi makanan suwa kuma inda za ka sa ya zamanto gurin haduwar ya zamanto guri ne madaidaici tsakanin mu da kai kalmar suwa wasu malaman suka maibaita ta barta akan matsayin madaidaici ma'ana gunda za ka sa idan ka taso mun taso to ya zama to tsakiya ce kai ba a zalunce ka wajen tahowa ba mu ba a zalunce mu wajen tahowa ba makanan suwa wasu kuma suka ce a'a makanan suwa ai makanan mutma'in gurin da yake flat ne ba tudu ba gangare tun da reni za a fidda don aka samu guri mai tudu da kwari mai kwazazzabo ba mamaki in mun zubo ta mu gwaninta suka fada rami ba za a gani ba kai in ka zuba taka gwanintar ba za a gani ba to a ba mu guri fetal wanda ba tudu ba kwari ba kwazazzabo a sa rana mu haɗu faja albainana wa bainaka mau'idan la nuqlibu nahnu wala anta bakana suwa to annabin Allah ne shi kuma tun kan ya zo gurin an gwada mashi ya ga kuma aikin sandarsa ya san mai sandarsa za ta iya yi da izinin Allah maɗaukakin sarki annabi Musa carfe ya karfa to wannan shine ake bambance mu'jiza da karama ba mamaki yanzu idan ka takura kawai kaga wani abu ya faru wanda bai saba faru a al'ada ba wannan Allah yana yi don ya kubutar da wani bawansa wani waliyin shi wani mutumin arziki Allah na iya yin wannan kana tafiya a daji ba mamaki kawai ka ga wani mugu ko wata saniya ko zaki ko kare sai ta so ka a al'ada ta dan adam tsorata za ka yi kuma zai iya bangaje ka kuma zai iya illata ka amma ba maki kana nuna masa hannu ka ga ya faɗi a gaban ka so wannan sabdai ake a rayuwa in yayi guru ya kanye to kar ba kuma gobe an wani ya taso ka ce za ka sake ɗaga hannu ba zai maimaitu ba to wannan da aka baka da farko karama ce amma yanzu ka sake koma ka ce to ku sako kara zan nuna mashi hannu to in ka koma ka ce a sako to in dai maimaitu to ya zama mu'jiza ko ba wanda isa maimaitu wannan sai annabi shine idan an bahin irin wannan to zai maimaita zai maimaita kuma za a samu kalubale kuma abin ya yi to wannan ita ce mu'jiza amma karama sai dai Allah ya ma kai ma baka san za a yi maka ba kana gida kana zaune a tsakar gida in Allah ya so ya jarrabe ka sai yan fashe su shigo in ya so ya baka kariya kuma ya kari neman duniya kana zaune ba a ganka ba kai ka san karkarwa kake kana kana neman inna lillahi wala hawla wala quwwata illa billahi su gama tafi ba su ganka ba wannan kariya ce Allah madaukakin sarki ya baka da karama amma yanzu ka ce gobe ko da sun zo ba za su gani wani kuma baka isa ba annabi ne yake da irin wannan to shine bambancin karama da mu'jiza ta annabawa shi ta sa mu'jiza ce yasa ana cewa to faja al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifu nahnu wala anta sai yace maw'idukum قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى قال سأنبي موسى موعدكم ranar alkawarin da za mu bambance tsakanin mu da ku daga Allah nake ko ba daga Allah ba tsafi ne ko ba tsafi ba ne duniya nake da bukata ko ba duniya nake da bukata ba galibi shine abin da yake wahalar da mutane a harkar da'awa lokacin da kake kokarin cire mutane daga al'adu da bautar mutane da shiririta wani kuma sai ke kallon arzikin duniya kake nema da wannan bukatar ba wanda ba a wannan tuhumar tunda yi mata ai aji ita na ne tukuri da namin arzina ka zo ka fitar da mu da garin duka ba ita ce wannan bukatar ba da haka sai ce musu maw'idukum yawmuz zina ranar da za mu bambance ranar alkawari ita ce yawmuz zina yawmuz zina a hausance ka iya ce mata ranar ado ko ranar kwalliya ko ka ce mata ranar idi to wace ce ranar idi wata rana ce ta musamman kuma abin da ya fi fitowa fili a cikin watan muharram wannan ranar take ciki to wata rana ce da mutanen misira kusan duk garin gabaki ɗaya ana kece ado a yi kwalliya a fito yadda ake irin bukukuwan idin layya ko bukukuwan karamar sallah sai ce to mu yi amfani da wannan rana din mau'idukum yawmuz zina wa an yuhshara nasu duha kuma a taro mutane duha a lokacin wala'a aka ce wannan lokacin da annabi Musa ya sa shine lokacin da yafi kowanne dacewa da yin muqabala da yin fito na fito idan ka ce ayi da asusubahi to me nauyin bacci an ci da rabansa in ka ce ayi rana tsaka to wani in rana ta yi bai da wayo wani ko ganin kirki baya yi idan rana ta taki sannan wani zafin rana ba zai bar ya ga abin da ake yi ba sai ce a yi da lokacin hantsi rana ta ɗaga ba ta yi zafi ba duk abin da za a yi a yi wannan lokacin a ƙare ba kuma wani lokaci za a ɗauka ba ina ya ce wa an yi hasharar nasu a tattaro mutane duhan a lokacin wala'a wannan lokacin shine za a tantance abin da na zo da shi aiki ne na annabawa ko aiki ne na matsa na'am فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتولى sai fir'auna ya juya fa jama'a kaidahu ya tattaro duk wani makircinsa sun ma'ata sannan ya zo da shi don wannan ranar da aka tanada fir'auna yana da ƙarfin mulki yana da faɗin ƙasa yana da ƙasaita kuma duk abin da ake da bukata a mulki akwai to duk wani abu da zai iya amfani da shi a karya lagon annabi musa ya amfani da shi yasa allah ya ce fa jama'a kai da ku ya taro duk wani makircinsa duk wani tsari da za a yi an yi sun ma'ata sannan ya zo shi da lokacin da annabi musa ya zo gurin ya ga irin ma 'yan sihirin da aka tara da kayan tsafi da suka zo da shi da taron matsafan annabi musa kafin a fara fito na fito sai ya gani ma guri ne da sai an wa mutum wa'azi wannan shi ne bambanci shi mai wa'azi da mai da'awa har kullum ba nasararsa ba ya yi galaba a kan kai kure ka har kullum ya za ka fahimci saƙon da yake ɗauke da shi shine gaskiya amma wannan na fi ka ƙarfin hujja na fi ka karatu na fi ka ilimi waɗannan mu ‘yan baya baya mu ne aka bari da alfahari da waɗannan irin abubuwan mu Allah ya tseratar da mu abin da ake da bukata da kai ɗin da wanda kuke yi duk a gudu tare a tsere tare ba wanda kake da riba idan aka wa azaba ba wanda kake da riba idan bai shiga aljanna ba amma ribar ka wana ta hanyar ka ya fahimci gaskiya ya shiga aljanna wallahi kai nasara Allah ya samu dace da haka nan musa da yazo kafin a fara sai kalli taron wannan a matsafa din malamai sun yi maganganu ya fi kala bakwai akan adadin wannan matsafa din amma mafi kankantar su wanda suka ce mutum 72 ne akwai wanda suka ce sun kai wajen mutum dubu sittin da wani abu kawai matsafa ne akwai wanda suka ce sun kai dubu saba'in da ɗoriya to kaga mutum ɗaya a ɗauki mafi ƙanƙantar zai yi fito na fito da mutum saba'in in ba da taimakon allah ba ba zai iya ba so ina magana dubu sittin ina magana dubu saba'in ina magana dubu talatin da wani abu wannan su ne adadin abin da za kuma kowane mai tsafi sai da ya zo da igiyoyi ya zo da sanduna da su zai tsafi shi tunda an gaya musu annabi musa miciji ne yake amfani da shi sanda ce yake saka ta zama micijiya da haka su kuma sai ga a nasu tsafin sukan iya amfani da igiya a ganta a miciji su yi amfani da sanda a ganta da micijiya da haka suka tattaro a nan musa da ya ga kayan tsafin su tiri ya yi fulodin titiri wannan duk abin da na gagare shi bane ba ba tsorata a ciki amma sai fara musu da wa'azi qala lahu musa sai ce musu wailakum kai can la taftaru ala allahi kadhiba kada ku kirkira wa Allah madaukakin sarki ƙarya kada ku gaya wa Allah abin da bai faɗa ba kada kuwa Allah musun abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa la taftaru ala allahi kadhiba fa yushitakum bi azab sai ya halakar da ku da azabar shi tun daga wannan kalmar da ya faɗa to daga nan 'yan sihiri suka fara tunanin wannan ba ɗan uwansu ba ne ba ba wani mai sihiri da zai zo ce maka Allah ba wani mai sihiri da zai zo maka wa'azi babu shi yanzu abin da ya faɗa la taftaru alallahi kadhiba kar ku kirkira wa Allah madaukakin sarki ƙarya shi kuma duka mai sihiri ƙarya ce da haka da ya fara cewa la taftaru alallahi kadhiba sai suka ce wannan ba namu bane fayushitakum bi azab sane ce wa qad khaba man iftara duk wanda ya kirkira ma Allah ƙarya khaba yayi asara ba zai ci nasara ba yanzu ya ajiye mizani da za a yi nasara wanda ya zo da gaskiya shine zai yi nasara duk wanda ya san ƙarya ya kirkira ba zai yi nasara ba yanzu ya fara wa'azi kuma ya gaya musu gaskiyar abin da zai faru wa qad khaba man iftara wanda ya kirkira ƙarya ya yi asara ya taɓe ba zai ci nasara ba da haka wannan kalmar da ya faɗa sai ta jefa su a rudani
فتنازعوا أمرهم بينهم وأصروا النجوى fatanaza'u amrahum sai suka yi jayayyar al'amarinsu su wannan matsafa lokacin da aka gama wannan wa'azin aka gaya musu ga Allah kakku yi ƙarya Allah baya taimakon makaryaci baya taimakon mai kage ku ji tsoron Allah sai suka ce a zo a zara miki Allah ya ce kun ga wannan mutumin ba tsafi ya zo da shi ba an nafta ce tun farko mu bari ya ce a'a haka kawai ba a yi komai mu saka mu gwada dai mu gani ce a'a wannan maganganunsa ba maganganu bane irin na matsa haka suka yi ta musayar ra'ayi ne Allah sai fata na zaɓo amrahum bainahu sun yi ta jajjaye al'amari a tsakaninsu wannan ya ce wannan wannan ya ce wannan a'a annabawa ne a'a matsafa ne yanzu kuka duba abin da kuka zo da shi shi fa sanda ce kadai kaga wanda ya zo da sanda kadai ku da kuka zo da kayan sanduna titiri kuma ya tsaya yake muku wa'azi yake gaya muku haba maniftara kar ma ku fara kar ayi suka yi wa asarrun najwa suka buya suka tattauna suka yi gani a boye sun samu gani na ƙarfi suka ce a'a mu je kawai zuwa ga al'amari قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى qalu sai suka ce in hazani waɗannan guda biyu la sahirani matsafa ne ba annabawa ba ne ba yanzu sun fito da magana ta karshe ke sun gamsu ko masu ra'ayin cewa matsafa ne sun yi rinjaye suka ce in hazani la sahirani wannan ayar guda ɗaya kafin mu wuce tana daga cikin guraren da mutane suke ganin cewa kamar inda kuskure a ƙur'ani to suna cikin gurin da ake kirgawa alkur'ani ya saba ka'ida ta larabci ka'ida shi ne da inna da in idan ta zo kafin suna tana mai nasaba ne tana mai da shi mai fatha in da inna to nan kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya ce in hazani sai ya zo da alifu tasniya alifu tasniya in an masa nasaba ya yake komawa da balarabe ne zai faɗa ba Allah ba sai ce in hazaini la sahirani amma sai Allah madaukakin sarki ce in hazani la sahirani sai aka ce wai kamar yadda wasu suke gani cewa qur'ani a nan ya karya ka'idar larabci bai bi ka'idar larabci ba an sami malamai suke badawa shi qur'ani baya bin ka'idar larabci sai dai ka'idar larabci ta bi ka'idar alqur'ani sannan abu na biyu shine shi ƙur'ani allah ya saukar da shi da yaren larabci sai aka samu wata ƙabila ta larabawa ita tulzimul musanna al'alif fi jami'i halatihi duk inda abubuwa guda biyu suka zo to tana lizimta masa ɗaukan alif halatan nasbi halatan jarri halatan raf'i dukkanin su alif take ɗora masa in hazani in hazani in haza ne tana nufin cewa da fataha da kasara da zamma duka alifin za ta dora masa to daidai da ka'idar wannan yaren kuma larabawa ne kuma an yadda larabcin su daidai ne sai Allah madaukakin sarki ya kawo wannan ayar dan ya nuna cewa shi Qur'ani ya game duk larabcin da ake iya yi a wannan zamani din kenan sai ya zamanto in za ka yi li'irabin kalmar sai ya zamanto hadaini ismu inna ne mansubun bi na hamzatul muqaddara ala alif mana abin duhuriha at-ta'abbur abin da yasa ba za a ga alhamzar a fili ba alif ba zai bata ta fito ba almuhim Allah madaukakin sarki yace matsafan sun biyo da ka'ida ta ƙarya suka ce wannan biyun matsafa ne yuridan an yukhrijakum min ardikum so suke su fitar da ku daga garinku yanzu sun ɗauko a cikin maganar fir'auna ta yi tasiri kenan a ji ita na le tukhrijana min ardina nan ma yanzu ka ce yuridani ay yukhrijakum min ardikum bi sihrihima so suke su kore ku ku bar garin ku da tsafin ku wa yazhaba su kawar bi tariqatikumul musla da hanyar ku mafificiya da kuke rayuwa a kanta kar ku yadda a canza muku tsarin rayuwa
فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى فأجمعوا كيدكم da aka yi suka wa junansu shawara suka ce ku tattaro makircin fa ajmi'u kai da ku wata riwayar kuma fajma'u kai da ku fa ajmi'u ku tattaro duk makircin ku fajma'u ku hada makircin ku baki daya a guri daya wannan ya zo da nasa wannan ya zo da nasa to madadin ku yi daya bayan daya zai iya muku loga sai aka ce to da makircin wani da makircin wani da dabarar wani da wani ku zo da ita lokaci daya ku saka annabi Musa kafin ya iya gane da hikimar wani da wani da wani lokaci daya an gane matsafi ne shine fa ajmi'u amraku kai da ku ku haɗo al'amarinku ko fajim'u amurku ku haɗa shi lokaci ɗaya duka yi kudin kudin annabin musa amma aka ce ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya to hei gabanin su amma ku dunkula shi duka lokaci ɗaya to ma a to saffa sannan ku zama su sahu ɗaya kar ku rarrabu kawai bai zan ku gahe da duk alayi to mutum dubu sittin da biyar kuma an ce maka ka zo a fili mai fetal duka kowa ya tsaya maka a gaba da kayan matsafa da ƙaho da wane ne da kayan ban tsoronsu kuma duk ka ga a saho za ta saka ma kaya lokaci ɗaya abin ya fi alama da firgici da ban tsoro ina suka ce fa ajmi in kai da kun ma a tusaffa suka sake gaya wa junansu sai annan musa can ya gaya muku wa kad khaba man iftara su kuma suka ce wa qad aflaha zai rabauta ya rabauta al yawma a wannan ranar man sa'ala wanda yake shine madaukaki su suna ganin su suke da fir'auna su ne garinsu su suke da yawa su suke da matsafa masu tsafi kala da kala da aka su suke da ɗaukaka suka ce a wannan ranar duk wanda ya nasara to yana da ɗaukaka da aka ku yi ƙoƙari ku yi galaba za ku samu ɗaukaka da matsayi a wajen fir'auna shi yasa za ka ga a wata ayar kafin su tattauna da suka yau da suka tambayi annabi ne yadda suka tambayi fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin za a ba mu lada idan mun yi nasara ikon fir'auna abin da yake da bukata kenan dama ya kira ku ne don ku kunyata annabi musa lada ne bukata ku yace na'am yace lada kai wa innakum laminal muqarrabin yace banda ma lada da za a ba ku yanzu kuma kun shigo cikin majalisa kuma yan majalisa da ku za a rika mitin da ku za a rika zartar da al'amari ba wani zama da za a yi ba ku abin da ake yaudarar mutane da su kenan duk tsarin iri ɗaya ne daga wannan ranar ba wani zama da za a yi kuna da kujera a majalisa ga lada ga kusanci da aka yi suka samu karfin jiki suka ce ya musa قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى na'am sai suka ce ya musa ya kai annabi musa imma an tulqiya ko dai kai ka jefa abin da kake tare da shi wa ibma ko kuma an na kuna mu mu kasance awwala man alqa farkon wanda za mu jefa malami suka ce wannan kalmar ta su sai ta nuna ladabi Allah ya masa gamdakatar yanzu annabin Allah ne suke jayayya da shi amma sai aka samu ladabi ko da accident ne da accident da ladabi ya zo shi madadin su ce to mu bara mu saka sai suka fara shawartar shi yanzu ya musa kai ne za ka fara saka ko mu fara sakawa yanzu an bahi muhimmanci an bahi kima an bahi martaba an yadda cewa abokin gwagwarmaya ne wasu malaman suka ce watakil albarkar wannan ladabin da suka nuna albarkar abin da ya sa natija za ta zo a ƙarshe imma an tulkiya wa imma an na kuna awwala man halka yasa aka ce to ko jayayya kuke da mutum ko tattaunawa kuke kar a rasa ladabi ka rika faɗar kalmomi masu daɗi ka rika amfani da girmamawa ka rika amfani da uslubi idan mutum yana da martaba ka bashi martaba in yana da kima ka bashi kimar shi abinda kake da bukata ka je ga natijar ka ta ƙarshe a haɗu a gaban Allah a dace imma an turkiya wa imma an nakuna awwala man alqa wannan Musa ce da su قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى قال سأنا Musa ce da su bal a alku ku ku fara jefawa tsari na ubangiji kenan ku fara jefawa wannan zai ba da dama duk wanda ya zo kallo ya ga ƙasaitar tsafin da suka yi da ƙarfin tsafin da tasirin shi kafin na annabi musa mutane su kallo su more su ƙoshi idan na annabi musa ba kuma sai su ga menene bambanci tsakanin nashi da nasu amma wata ƙinda da annabi musa ya fara yi ya fara kama hankalinsu sai a ce to ai dan an bar ne ya fara yi amma hikimar ubangiji sai ce musu a'a alku ku ku fara jefawa da suka jefa sai Allah ce faɗi za hibaluhum sai ga waɗannan igiyoyin nasu wa isiyuhu da sandunan nasu yukhayyalu ilayhi yana ruya wa annabi Musa tunda sun jefa sun yi tsafin sun yi sihiri to hima annabi Musa a idansa sai yake gani min sihirihim saboda nan tsafin annaha sa'a wannan igiyoyin da wannan sandunan nasu gaba ɗaya warici suke a wannan filin ko ina yanzu kai ne kai daya a fili daya an saka sanda da miciji wajen tirela guda kai dai ake so ka yi amfani da ita ya za ka yi ko ina jiya kuma ya ganta da kawai yawo suke yi hayyalu ilayhi min sihirihim annaha tasa yawan yayi yawa tsafin ya kai tsafi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa a wata sura yace wastarhabuhum waja'u bi sihirin azim Allah ya ce sun razana duk wanda yake gurin sun zo da tsafi babba Allah ya faɗa wa tsafin da suka zo da shi babban tsafi da haka kiran arabin annabi Musa in ya ji alamar wani arai abu a ransa babu wani abin mamaki Allah da kansa ya ce wa da'u bi sihrin azim
فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى fa'aujar sai musa ya ji alamar wani tsoro a ran shi saboda sihirin ya yi girma ya cika idanu shi sanda ce kwaya ɗaya ke sakawa kuma in ya kama tana dawa da daidai yadda take to yanzu ga sihiri tsafi ya cika fili ko'ina mutane har ma sun fara gudu sun fara tsorata saboda girman tsafin da suka gani abinda ka ga annabi an yi tsafi Allah ya bada labari tsoro ya shiga ransa ko alamar tsoro zai ɗansa a ran shi su ordinary mutane a kake tsammani mutanen da ba ma san Allah ba tukunna yanzu ne ake so a gaya musu waye fa Allah ba tukunna yanzu ne ake so su san Allah su fir'auna shine Allah a gurin su ba su ma san da Allah ba tukunna Allah madaukakin sarki sai ya ce wa annabi Musa la ta kada ka ji tsoro innaka antal a'la kai din anta kai annabi Musa al'ala kai ne mafi ɗaukaka a wannan rana ɗin a sun ce wa kada afla al yawma man ista'ala sai ce innaka antal a'ala me za a yi wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahir ولا يفلح الساحر حيث أتى Allah sai ce masa wa alqima fi yaminika saka wannan abin da ke damar ka talqaf ma sanau za ta ke haɗiye duk abin da suka sana'anta a wannan gurin nasu shi kuma nan mun zaɓi kowa sanin me a damar shi tun da aifar baya farko da aka masa cewa ma wa ba tilka bi yaminika ya musa yanzu ana cewa alqi ma fi yaminika karatun farko kenan ake so ya dawo da shi sai Allah ce masa wa alƙi ma fi yaminika talqaf ma sanau sai Allah ce inna ma sanau abinda kawai suka yi a wannan gurin kaidu sahir kaidi ne na matsafata amma ba igi ba tsab ba igi ba mucijai bane ba ba muciji a gurin ba motsi suke baya motsin komai idanuwan mutane ne kawai suke ganin su mucijai suna kofi kawai kaidi ne na matsafa Allah ya ce wala yuflihu sahiru matsafi baya cin nasara haiku ata duk da duk da duk ta inda ya bullo ba zai nasara ba ko ta ina ya leko kowace dabara kowane tsari kowace hanya ya bi Allah ce ba zai taɓa yin nasara ba wannan kuma ka rubuta ka aji in dai cinikin ka tsafi to cinikin ka kunya in dai cinikin ka tsafi to cinikin ka kunya wallahi bai wahala da matukar wahala ka yi tsafi ka yi nasara Allah ya rufa maka asiri ka mutu da nasarar ba a gani ba yana da matukar wahala tun kafin ka mutu Allah madaukakin sarki ke wulakanta ka malamai suka ce abun mamaki sai ka tadda mutum mai hankali mai tunani amma boka zai iya masa wayo matsafi zai iya masa wayo amma abin mamaki matsafin duk ya kare wayan ba zai taba rayuwa mai daɗi mai inganci ba ka raba shi da zama a cikin bola da kwarankwace mai da ƙazanta da rashin hankali da rashin kwanciyar hankali da rashin aminci ba ka hada shi ko dai koma kungurmin daji yana rayuwa shi da dabbobi yana tsorace yana cikin tashin hankali yana tsoron su amma zai dake saboda kai din yana so ya baka tsoro zai samu kudin amma ba zai ji daɗin kudin ba in ya samu kudin dole bai da lokacin da zai ji daɗin kudin ko a cikin al'umma yake rayuwa yana da buƙatar sai ya lizumta ma kansa wata higa ta musamman ko wani lokaci na musamman ko wani aiki na musamman wanda kuma da shi ne zai azabtar da rayuwar shi da shi yasa to Allah ya ce duk inda ka ga mai sihiri ba inda zai ci riba ba a cin riba a sihiri abin da ake cin riba ka yi addu'a ka nemi taimakon ubangiji abin da allah ya baka za ka ji hani'an mari'an kake cin shi wala kule wa zahiru haihu a can فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى so yanzu a nan gurin kamar allah ya ba da labarin har annabi musa ya saki wannan sandar tashi duk wannan taron igiyoyin da taron waɗannan sandunan da aka saka duka wannan macijiyar ta bi ɗaya bayan ɗaya ta haɗe su yanzu kai iya kana ka mamakin sandar da mutum yake riƙe a hannu sai ta riƙe kuma ta haɗe sanduna da igiyoyi sun yi titiri guda ya za ta koma ya girman sandar zai koma na? katuwa za ta komo tun da ya Allah ce talqaf ma sana'u za ta cinye duka abin da suka yi an saka din ta cinye duka yanzu rikicin ya za ta da inda za ta komo amma rikicin a guri na da kuma irin gurin ka in ta tafi dawa ya za ta dawo za ta zama katuwa to daga nan ya daina jingina ta kenan shine aka ce to bayan ta gama cinye duk abin da suka yi nan afi din annabi musa na meka mata hannu kuzha wala takhaf sanu'iduha sirataha al-ula yadda take a hannunka da haka za ta sake komawa da haka yana jimkata ta sake dawa sanda irin yadda annabi musa ya saka ta irin haka ta sake komawa to tambayar yanzu ina sandunan ina igiyoyi wanda ita ce ansar da matsafa ba su da ita inda yanzu da ta gama da ya rike zai ga ta zama katuwar bihiya cikin wannan masallacin to sun san ina aka zuba igiyoyinsu sun san ina aka zuba sandunansu amma da sandar ta koma inda take a karatun tsafi ba su je wannan gurin ba da haka suna ganin haka fa ulqiya saharatu sujjad baki ɗaya matsafan kawai lokaci ɗaya kawai suka yi sujada saboda wani karatu ne da lokaci ɗaya duka aka ɗora musu kowa ya san wannan gurin ba a isa ba a cinye tirela guda wani abu kwaya ɗaya lokaci ɗaya kuma ya ce wai cikinsa ne kumbura ba bai isa ba amma a dawo a riƙe sandar irin yadda aka sake ta wala wannan ba tsafi ba ne ba duka lokaci ɗaya suka yi sujjada fa ulqiya sahara fa sujjada qalu amanna bi rabbi haruna wa musa suka ce mun yi imani da ubangijin annabi haruna mun yi imani da ubangijin annabi musa wani gurin kuma suka ce amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun suka fara gabatar da annabi musa sannan suka ce annabi harun sai malamai suka ce Allah ya kare bakin masafan ne wasu sun ce rabbi musa wa harun wasu sun ce kuma rabbi haruna wa musa da haka a wani gurin sai ya faɗi wanda suka fara gabatar da annabi musa a wani gurin kuma sai ya faɗi wanda suka fara gabatar da annabi harun ko kuma ya amfani da annabi musa a nan gurin bura'atan liru'usul ayat ayoyin suna karewa da alifun tafsir ne to sai ya zamanto su ma saboda musa shi ne fi kama da yadda ayoyin suke karewa sai aka jinkirta annabi musa a nan guri ne قالوا آمنا برب هارون وموسى قال قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى na'am to suna faɗin wannan dubara ta sake kubucewa annabi mu a na- ta sake kubucewa fir'aun shi yanzu ya yi amfani da wannan matsafan a ƙare 'yan garanci da al'adu a kunyata annabi musa ya fice ya bar garin su amma shi a ransa ya san annabi musa annabi ne. shi a ransa ya san ba allah ba ne akwai allah amma ya za a yi a tare mulki kada mulki ya kwace to wanda ya yi amfani da su matsafan wannan yanzu ga sun wuce ko malamai sun ce fa su wannan matsafan kamar da zamu tanda a ƙarshe wa ma akrahatana alaihi min az-zikr ba da kansu suke tsayawa su tsafin ba shi ne yake tursasa su sai ka tafi ka koyi tsafi ka zo ka masa hidima saboda a tsare mulki a ratsa na mutanen gari in ka ki ma a jinyata ka a lalata ka a sama tsoro sai ka zama baka da kwanciyar hankali dole sai ka biya da fir'aun to yanzu wannan matsafan ga sunan an zaɓo su ƙwararru wanda suka fi kowa a ƙasa dubu sittin da wani abu ko saba'in duka sun yi imani lokaci ɗaya dabara ta kwace a fir'aun to amma inda yake mugu mugu ne daga wannan halin kuma ya sake tsallaka wani hali din suna yin sujada kawai ya ce amantu lahu qabla an adana lakum imani kuka yi da shi kabla an adana lakum kafin in ba ku izini yanzu dai ka za ku yi imani da shi ya kamata ku tambaye ni ya kamata mai imani kuma ku ba ku mai imani ba ku ba ku da biyayya na gaba ba ni ne sarki ba alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ba ni ne zai rike mulkin misra ba dan me za ku yi imani ba ku tambaye ni ba yanzu ya fara tuhumar su inda za ku yi imani ba ka Allah ku tambaye to wannan mutumin ya kure ni Fir'auna kake gani mai imani ko karbi imani sai ta a ku saurara ga yadda za a yi ga yadda shi abin da ya so kenan amma yanzu da aka yi imani ya bata masa lissafi sai ce amantu lahu qabla an arsala lakum kan da ba ku dama kuka yi imani innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr wallahi hi ne babban wanda ya koya muku tsafi na gano ku yanzu still kaga talakawa an cire tunaninsu tun da wannan hina ya koya muku tsafi hi yasa kuka zo kuka mun wasan kwaikwayo kun saka ya saka a yi ne babban ku inda hula kabiru kuma lari allama kuma sai tun da kun yaudare ni fala uqafti anna aydiyakum yace na rantsa hina sassare hannayen wa arjulakum da kafafuwanku min khilafin yana tsare su a sabe malamai suka ce ne fara yin wani azabar a duniya zai cire hannun dama ya cire kafar hagu shine min khilafin ya ce in wannan wala usalli ban lakum ya ce kuma na rantsa da Allah yana tsire ku fi juzu'in dakhal a ku tutture na dabino wala ta'lamunna lokacin ne za ku sani ayyuna waye cikinmu a shaddu azaban wa abad waye mai tsananin azaba waye azabarsa ta fi ratsa jiki abuka wace ce tafi dadewa wallahi sai na muku wannan azaba ya zo da azabar da ba a taɓa yin irinta a duniya ba to matsalar masu mulki abin da yake hannunsu suke karewa abin da ya kubuce musu sun san ya kubuce musu wannan matsafan sun tabbatar ba nasu bane ba fir'auna tabbatar ba nasu bane wannan imanin da suka ba su dawa baya ba amma wannan azabar tawaye ana yi ta ne saboda wanda ba su yi imani ba wanda za ka azaba hita gama tasa amma wanda bai yi imani ba kuma ya tuno wannan azaba to ta hana yin imani saboda haka zai yi wannan azaban ne saboda kar yan baya su yi imani sai ce musu wala ta'lamun na ayyuna ashaddu azaban wa abqa sai yake muqarana annabi Musa ya ce masa ai inna qad uhiya ilaina anna al'azaba ala man kazzaba wa tawalla sai ce to in nayi muku azaba za mu gani da azabar ta annabi Musa ko ta ubangijinsa da tawa wace ce ta fi tsanani ya zo da azabar da ba a taɓa yin irin ta a duniya ba
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا qalu sai suka ce lan nu'thiraka har abada wallahi ba za mu fifita ka ba alama ja ana min albayyinati akan abin da yazo mana na gaske ba za mu taɓa fifita ka ba wallazi fatarana suka ce mun rantse da wanda ya kage mu haka ake karantawa fassara guda biyu ko dai ka ce lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayyinat wallazi fatarana ba za mu fifita ka akan abin da ya zo mana na gaskiya ba wallazi faqarana mun rantse da wanda ya kaza halittar mu ko kuma lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayyinati wallazi faqarana ba za mu fifita ka ba akan gaskiya da ta zo mana da kuma ubangijin da shi da ya kaji halittar mu yanzu Allah da ya kaji halittar mu mun zabe shi akan ka shine wallazi faqarana faqad bima anta qad sai da haka ka yi duk abin da za ka yi kasa shi ma wato mai imani fa idan imani ya zo shi ko barazana ba ta masa abin da za ta yi shi an je bango da aka yanzu fir'auna ne fa aka dungura hannu aka ce faqdi ma an taqaf duk abin da za ka yi kai innama taqdi hadhihi alhayatad dunya iya abin da za ka yi wannan rayuwar ta mu ta fita shine bakin azabar ta lokacin da ka sare hannu in mun mutu kafin ka sare kafar ma banza ka sarewa kafin ka take a dabino wa samu abin da kake yi da haka iya mutuwa ita ce azabar da za ka iya yi Allah kuma azabarsa sai an mutu tasa take farawa haka bi ma an tafa
إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى suka ce inna amanna bi rabbina mun yi imani da ubangiji li yaghfira lana khatayana dan ya garfata mana zunubanmu tsafa tsafa da muka yi a baya da bata lokaci akan tsafi da bin matsafa da yadda da kai ubangiji ne da bauta maka da ma hidima dukkanin da kuskure ne suka ce to mun yi imani muna fata ubangiji ya kankare wannan zunuban namu wa ma akrahtana alaihi min as-sihr muna fatan Allah ya yafe abin da ka tilasta mu a kansa na tsafi wannan ya nuna cewa tun farkon tsafin ma a yadda tilastin fir'auna ake koyon tsafi sannan fito na fito da fir'auna da annabi Musa da rasu da tilasta fir'auna da suka ce wa ma akrahtana alaihi min as-sihr sannan an tsare suka ce masa wallahu khairu Allah ne mafi alkhairi wa abqa kuma shine mafi wanzuwa tunda ya ce ayyuna ashaddu azaban wa abqa sai suka ce masa wallahu khairun wa abqa malamai suka ce imani idan ya shiga zuciya wallahi maganganun da suke fitowa daga baki imanin yake fitar da su ba mutumin da yake fitar da wannan kalmomin ba wannan kalmomin da suka yi inda digiri za ka yi ka fitar da wannan kalmar to ya ka tsamu shekara ashirin kafin ka fitar da wannan ibarar ta fito daga cikin zuciyarka wannan yana nuna cewa kokon zuciyar kokon imanin ina yake fitar da wannan kalmar inna amanna bi rabbina li yaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as wallahu khairun wa abqa innahu إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا suka ce lalle wanda ya ji ma ubangijinsa mujriman yana mai laifi fa inna lahu jahannam wannan wutar jahannama ita ce sakamakon shi la ya mutu fiha ba zai mutu ba ballantana ya kwanta wala ya haya ba zai rayu ba ballantana ya ji amfanin rayuwar ta kaga ibn yana suna ba shi labarin har yanzu wanne ne ayyuna ashaddu azaban wa abqa man yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wala ya haya sai kuma azabar ka ana mutuwa wajen kuma la yamutu fiha wala ya haya wa man yati mu'mina ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا wanda ya je masa yana mai imani shi kuma mu'mina yana mai imani kad amila salihati yayi ayyuka na kwarai da yace fa ulaika lahum darajatul ula wadannan su ne suke da matsayi wanda yake ko matsayi darajat darajoji al'ula waɗanda suke maɗaukakan darajoji da haka duk wanda yake so ya samu maɗaukaka a gidan aljanna lalle ya ce ma Allah da imani da ayyuka na kwarai جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى jannatu adni wannan darajar da za a samu maɗaukaka sai Allah ya ce ita ce janna aljanna ta dawwama ta jirimin ta hati al'anhar ƙoramu suna gudana a cikinsa khalidi na fiha wanda ya shiga yana tabbatuwa har abada wa zalika jaza'u man tazakka wannan shine sakamakon duk wanda ya gyara ɗabi'un shi da wannan kissar matsafa ta ƙare a daidai wannan wurin ko ce kissar masu imani Allah madaukakin sarki ba zai sake ambaton maganar su ba an ƙare yanzu baya buƙatar ya gaya maka har an kahe su har sun yi kalmar shahada har iyaka wannan da aka cike maka an kashe su wannan haka suka mutu haka kuma Allah madaukakin sarki zai musu sakaya ya ba su gidan aljanna annabi Musa mun ce mafi shahararriyar magana an yi wannan fito na fito ne a cikin watan Muharram da haka Allah kashe wannan matsafan sai Allah madaukakin sarki ce to a fice da sauran kuma bayin da suke masu imani ina za mu karanta a gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu wala kad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takafu darakan wala tahsha abinda muka faɗa da manto daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana kuskuren mu gyara mai ake da abin da ya dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin
wani wani ka kai da